بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي بكر الحارثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وضرر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه سنسميه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذي الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظنناه أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلد قلنا بلى قال فأي يوم هذا أي يوم فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وتتلقون ربكم فس- فيسأل فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد منكم ليبلغ الشاهد الغائب غائبة غائبا فلعل بعض بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد متفق عليه na'am hadisi na gaba a cikin wannan babi an abi bakrata radiyallahu anhu an amso wannan hadisi daga abi bakra shine nufai ibn al-haris as-saqafi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Abu Bakra ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna zamana qadista daraka hay'atihi wato haƙiƙa zamani ya kewayo ya juyo ka hay'atihi kamar yadda yake yawma khalaqallahu samawati wal arda ranar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta sammai bakwai da ƙasai guda bakwai as-sanatu ashara shaharan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce shekara wata goma sha biyu ce minaha arba'atun hurum daga cikin waɗannan watanni na shekara guda goma sha biyu akwai watanni guda hudu waɗanda suke masu alhurma wanda darajarsu ta ɗara sauran darajojin watannan guda takwas salatun mutawaliyat ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce salatun wato watanni guda uku daga cikin watannin nan guda hudu masu alhurma mutawaliyatun a jere suke da juna ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya zulqa'adati na farko daga cikinsu shine zulqa'ada bayan an yi watan ramadan watan shawwal to zulqa'ada shine na farko daga cikin wato watanni na Allah masu alhurma guda hudu wa zulhijja da kuma watan zulhijja wanda shine wata na goma sha biyu a kalandar musulunci wal muharram da kuma watan al muharram wanda kuma shine wata na farko ko a kalanda ta musulunci sai kuma wa rajabu mudar alladhi baina jumada wa sha'ban da kuma watan rajab na mudar alladhi baina jumada wa sha'ban wanda shi kuma wannan watan rajab yana tsakankanin watan jumadal akhira da kuma watan sha'ban bayan jumadal akhira sai rajab sai kuma sha'ban to waɗannan su ne watanni guda hudu waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta a kai wa arnawa hari a cikinsu ba za a yi yaƙi ba a ciki sai dai in su ne suka kawo muku farmaki ya sa'alu na ka'anin shadil harami ƙitalin fihi un ƙitalin fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram ila akhir al-aya ثم قال sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai na ma'aiki ya ce da su ayyu shahari na hada wannan watan da muke ciki wani wata ne kulin Allahu wa rasuluhu a'lam sahabbai suka ce sai muka ce Allah da manzon shi sun suka fi kowa sanin wani wata ne muke ciki fasakata sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi shiru hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi har sai da muka yi zaton cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ambaci wannan wata da wani suna ba sunan da muka san shi da shi ba qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace alaysa dhulhijja alaysa dhulhijja shin wannan wata da muke ciki ba watan dhulhijja bane kunna bala muka ce tabbas watan zulhijja ne haka ne qala fa ayyu baladina hadha ma'aiki alaihi salatu wassalam yace wani gari ne wannan inda muke ciki a yanzu Ulina Allahu wa rasuluhu alam muka ce Allah da manzon shi su suka fi kowa sanin wani gari ne muke ciki a yanzu fasakata ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi shiru hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi sahabbai suka ce har sai da muka yi zaton cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu da sannu zai gaya wa sunan wannan gari da wani suna wanda ba sunan da muka san shi da shi ba zai ambace shi da wani suna ba sunan shi ba wanda yake sananne a wajenmu qala alaysa albalda yace shin ba garin makka bane kunna bala muka ce kwarai ku garin makka ne ya rasulullahi qala fa ayyu yawmin hadha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan kuma wata rana ce kulin Allahu wa rasuluhu a'lam muka ce Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam su suka fi kowa sanin wata rana ce fasakata ma'aike alaihi salatu wassalamu yayi shiru hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi har sai da muka zaci cewa haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da sannu zai ambaci sunan wannan rana zai ambaci wannan sunan rana da wani suna wanda ba sunan da yake sananne a wajenmu ba qala alaysa yawman nahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce shin ba ranar suka bace ba ranar goma ga watan zulhijja bace kunna bala muka ce kwarai ku ya ma'aikin Allah ranar goma ga watan zulhijja ce qala shikenan bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi musu wannan shimfiɗa mai girma ya baya musu wato ya tambaye su wane wata ne wannan suka ce watan zulhijja ya ce watan zulhijja wanda yana ɗaya daga cikin watanni masu alhurma ko sannan kuma ya tambaye su wani gari ne suka ce mishi bin sani ba ya ce musu garin makka ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan gari ruwa sannan kuma ya tambaye su wata rana ce suka ce bin sani ba ya ce musu ba ranar suka baje tana ɗaya daga cikin ranaki masu girma a shekaru a shekara to maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya musu wannan shimfiɗa maza Allah ce to fa inna dima'akum wato haƙiƙa jina na yunku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutunciccikanku haramun alaikum wato abin haramtawa ne akan ku muharramun alaikum abin haramtawa ne akan ku Allah subhanahu wata'ala ya haramta ku zubar da jinin junanku hakanan ya haramta ku ci mutuncin junanku aka ya haramta ku ci dukiyar ‘yan uwanku ba tare da sarransu ba ka hurmaci yaumi kuma haza kamar yadda wannan yinin naku yake da kwai girma da daraja da alhurma a wajen ubangiji ta'ala fi baladi kuma haza a cikin wannan gari naku mai albarka garin makka fi shahari kuma haza a cikin wannan watan naku mai albarka mai alhurma basatalqauna rabbakum ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da sannu za ku haɗu da Ubangijinku a gobe kiyama, fa yas'alu kuma an a'amalikum Ubangiji ta'ala zai yi muku tambaya dangane da ayyukan da kuka aikata a wannan gida na duniya. Ala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ku saurara ku ji, falatar ji'u ba di kuffarin, kadda ku dawo bayan na bar ku bayan na rabu da kuna koma zuwa ga Ubangiji ta'ala, kadda ku koma ku dinga aikata ayyuka irin na kafirai ya duribu ba dukkan riƙaba ba sashen ku ya dinga dukan wuyan sashi sashen ku ya dinga kalkashewa sashi ala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ku saurara ku ji liyuballigi shahidu na ga'iba a shahidu minkum a shahidu minkum wanda yake nan daga cikinku wanda ya halarci wannan huɗubatawa tawa liyuballigi ga'iba ya isarwa wanda baya nan duk wanda ya zamanto ya halarci wannan maganar da na yi to idan ya koma gida ya isar da ita ga wanda Allah ta'ala bai sa ya halarto ba don ya zamanto abin ya gama kowa da kowa fala'alla ba'd man yablughuhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace watakila shashe daga cikin wanda wannan labarin zai isa zuwa gare shi wanda za a kai mai labarin yana zaune a gida an ya kuna au'alahu min ba'd man sami'ahu ya kasance ya fi haddacewa wannan hadisi din daga shashe daga cikin waɗanda suka ji maganar daga bakina kai tsaye sun maƙala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce allahu allah ala hal ballagtu ala jama'a ku saurara ku ji hal ballagtu haƙiƙa na isar da saƙon allah hal ɗinnan bi ma'ana ƙad haƙiƙa na isar da saƙon Allah wanda ya ce in isar da shi zuwa ga bayan shi ala ku saurara ku je halban lagtu haƙiƙa na isar kulla na an muka ce ƙwarai ku ka isar ya ma'aikin Allah qala allahumma shahad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ubangiji ka zamanto shaida sun ce na isar musu da saƙonka kada a gobe kiyama su ce ban isar musu ba wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi na'am وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه فقد وجب الله له النار فقد وجب له أوجب فقد أوجب الله النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن قضي وإن قضيبا من أراك رواه مسلم نعم hadisi na gaba a cikin wannan babe wa an abi umamata iyas bin sa'labat al-harithi radiyallahu an wannan hadisi an amso shi daga wajen baban umama shine iyas dan sa'laba al-harithi Allah ta'ala ya kare yadda da shi wannan sahabi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace maniƙita ba'a haƙƙa mri'in musulmin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ce dukkan wanda ya ciri haƙƙin ɗan uwanshi musulmi dukkan wanda ya figi ya amshi haƙƙin ɗan uwanshi musulmi biyaminihi da rantsuwar shi ta ƙarya ya je ya rantsuwa ta ƙarya a gaban sarki ko ya rantsuwa ta ƙarya a gaban alƙali ko ya rantsuwa ta ƙarya a kotu haƙƙin da ba nashi ba haƙƙin ɗan uwansa ne aka ɗauka aka bashi ko kuma saboda yana da kwai sama yasa aka danne wani fili na wani aka ce nashi ne aka yi takardu na ƙarya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce dukkan wanda ya amshi wannan haƙƙin na mutum musulmi da rantsuwar shi ta ƙarya faqad aujaballahu lahun nar hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajibta mai shiga gidan wuta wa harrama alaihi aljanna ya haramta mai gidansa na ni'ima ita ce aljanna fa qala lahu rajulun shikenan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗi haka sai wani mutum daga cikin sahaban na ma'aiki alaihi salatu wa salam sai ya ce wa ma'aiki ya ce wa in kana shay'an yasiran ya rasulallahi wato wa in kana al-muqtada wato koda abin da shi wannan musulmi lafiya kalwa ja sharifa wa in kana shay'an yasiran koda abin da wannan mutum musulmi ya ci na dan uwan shi musulmi koda ya kasance shay'an yasiran abu ne wanda yake kankane dan kadan ya jaka dan Allah ba abu ne wanda ya taka kara ya karya faqala wa in qadiban min arakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ce wa in ƙaziban wato ko da giya ce ko da kirho ne min arakin na talakiya iccen da ake asuwaki to ko da shi ne na ɗan uwanka kace ba na ɗan uwanka ba ne naka ne kai rantsuwa aka zazzagi wannan mai shi ɗin aka ce kai wani alhaji zai maka ƙarya mutumin banza mutumin wahi ku dama irin ku ne kuke ɗaukan kayan mutane kawai ku sace to Allah ya tuna asirinka tashi ka wa mutane guri to ko kirho ne in dai ba naka bane ka amsa kuma ka ci shi da rantsuwarka ta ƙarya to sai Allah ta'ala ya nuna maka cewa shi din wato mai adalci ne sai ya tabbatar da adalci tsakankaninka da wanda ka zalunce shi wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi na'am وعن علي بن أميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخياضا فما فوق مخيضا بأجا مخيضا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله قبل فقال يا رسول الله يوا فقال يا رسول الله قبلنا عني أملك اقبل عني أملك اقبل عني أملك اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى رواه مسلم na'am hadisi daga adi ibn abi Adi- adi ibn amirata radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga adi dan amira Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace munista amalnahu minkum ala amalin wato dukkan wanda muka naɗa shi daga cikinku dukkan wanda muka naɗa shi akan wani aiki muka ba shi wani aiki namu ne ya je ya tattaro zakka ne ne ya rarraba zakka ne ne ya je ya tattaro ganima ne ko wani abu daga cikin ayyukan dai da namu ne mu muka ɗaura shi a wannan matsayi fakatama na mikhyatan sai ya ɓoye mana mikhyat wato zare wanda ake sawa a jikin allura na ɗinki fama fauƙahu ko ya ɗaure ko ya ɓoye mana sama da abin da yake wannan ya ɓoye allura ko sama da allura to kana gululan to wannan abin da ya kasance ha'inci ne yayi. ya ya ha'inci ya ci bihi yawmal qiyamati kuma zai zo da shi ranar tashin alkiyama yana ɗauke da shi in allura ce zai zo da ita a hannun shi ya ce ga wannan shine abin da na ɓoye daga cikin dukiya ta jama'a allura fa amma mu yanzu yana ga wani aka dora shi a matsayin abin da ya shafi ko abin da ya shafi harkar ministar ta kula da kuɗi da sauransu za ga yadda yake facaka da dukiyar al'umma sai Allah ta'ala ya sani to Allah ta'ala ya gafarta mana faqama ilaihi rajulun aswadu min al-ansar sai wani mutum baki daga cikin mutanen Madina sai ya tashi zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam Adi ibn Amira yace ka anni anzuru ilaihi kai ka ce ina kallon wannan mutumin yanzu lokacin da nake gaya muku hadisin shikenan faqala ya rasulallahi iqbal anni amalaka yace ya jaka da Allah amshi aikinka aikin da ka bani nayi saranda nayi da mai suni ce nayi istiqala qala wa malaka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi to wani me yasa za ka bar aikin nan me yasa za ka bar aikin nan tare da cewa kuma mu muka naɗa ka ba kai ba ka nema Bala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya mai wannan magana sai shi wannan bawan Allah ya ce sami'tuka taqulu kaza wa kaza na ji ka kana cewa kaza da kaza duk wanda kuka naɗa shi akan wani aiki na ya tattaro wani abu da ya je shi ya dan boye wani abu dan kadan ko mun kankantar shi ko da allura ce zai zo da ita ranar tashin alkiyama kuma za a mai hisabi yace shi yasa ne abin ya firkita ni qala wa ana aquluhu al'ana manzo Allah ya ce yanzu ma ku zan sake maimaita shi manista amalnahu ala amalin manzo Allah ya ce dukkan wanda muka nada shi akan wani aiki falyaji bi qalilihi wa kathirihi ya zo da ɗan kaɗancin abin da ya samu a wannan ɓangaren nashi da kuma da yawan abin da ya samu. Fama utiya minhu a kaza idan ya kawo ya ajiye a gaban shugaba na musulmi abin da aka ɗauka aka bashi aka ce wannan shine haƙƙinka ya amsa ya tafi. Wa ma nuhiya anhun taha abin da ba ɗauka ba aka bashi to kale ya ɗauka ya haƙura. Wannan hadisi Muslim ya rawaito shi. Na'am.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة رواه مسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه wato wannan hadisi shi kuma an amso shi daga khalifa na biyu shine Umar dan Khattab yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Umar dan Khattab yace lamma kana yawmu Khaybara yayin da aka bude Khaybar wato shekarar da aka bude Khaybar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zamanto kasar Khaybar ta koma gari ne na musulmi duk dukiyoyi nasu ya koma na musulmai to a wannan rana akwai waɗanda aka kashe daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam aqbala nafarun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai waɗansu jama'a daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam suka gabato faƙalu fulanun shahidun suka ce ya rasulullahi wani yayi shahada wa fulanun shahidun wane ma ya yi shahada hatta marru ala rajulina hadde suka zo wucewa ta kan sunan wani mutum faƙalu fulanun shahidun suka ce wane shi ma ai ya yi shahada ana zana waɗanda suka rasu a can khaibar aka ce wane ma ya yi shahada wane ma ya yi shahada wane ma ya yi shahada hal aka zo faɗo wani mutum daga cikin sahabbai faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama kalla manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce a bai yi shahada ba shi wannan in ne ra'aituhu fin nari ni na gan shi a cikin wuta fi burdatin ghallaha a cikin wani babban mayafi da ya ɗoka kafin a raba ganima wannan ya kai shi cikin wuta au a ba'atin ko kuma babban riga wanda ko wando ba ta da ita ta jefa shi cikin wuta wani hadisi da al'imam muslim ya rawaito shi wato waɗannan hadisan suna tsoratar da mu akan abin da ya shafi zalunci zalunci ko kaɗan ne kala mutum ya ce ai dukiyar tana da yawa a miliyan ɗari don na ɗauki jika ɗari ko don na ɗauki jika goma menene a ciki a miliyan ɗari na ɗauki jika goma ko na ɗauki jika guda na ɗanyi biya buƙata ta a'a komin yawan abin da aka baka a matsayin aka naɗa ka kai ne wakilin wannan abun to abin da aka ɗauka aka baka a cikin miliyan guda ne haƙƙinka to kal ka huce wannan ka bar musu gomiya tar da tararsu miliyan biyu ce aka baka kal ka huce wannan kowace ka guda kal ka ƙara in kana son zaman lafiya a gobe kiyama yasa yawanci irin waɗanda aka ba su shugabanci ba murna ba ake zuwa a taya su kuka ake zuwa a taya su saboda duk irin waɗannan abubuwan su suke kai mutum wuta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi da al-Imam Muslim ya rawaito shi wa ana bi ka ta'ala al-Harith bin Rabi'i radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fa dhakara lahum anna al-jihada fi sabilillahi wal iman billahi afdalul a'mal fa qama rajulun فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله إن قتلت
أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت سابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لذلك رواه مسلم sai kuma hadisi na gaba wa an abi qatadata al-harith ibn rabi'i al-ansari radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga baban qatada shine Harith ɗan Rabi'i al'ansari mutumin Madina Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. An Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, shi wannan abu da ya jiyo daga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, annahu ƙama fihim, haƙiƙa wata rana ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda ya saba. Ya tsaya a cikin sahabbai wata rana yana musu huɗuba. fa zakara lahum a cikin wannan huɗuba da ya musu sai ya ambata musu cewa annal jihada fi sabilillahi haƙiƙa yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah wal imana billahi da kuma yin imani da Allah da kaɗai tashi da bauta da sauransu afdalul a'mali shine mafificin ayyuka faqama rajulun sai wani mutum ya meke ya tashi ya tsaya faqala ya rasulullahi yace ya jakadan Allah a ra'aita in kutiltu ka bani labari idan aka kashe ni fi sabilillahi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah na fita da dukiyata da kaina da naje ni kuma na yi shahada tukaffaru anni yaya shin za a kankare mun kusakure na wanda na aikata ga baki daya a duniya faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kwarai kwa in kutilta fi sabilillahi idan dai aka kashe ka a filin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, wa an ta sabirun, alhali kai kana mai ɗaukan haƙuri kan dukkan cutuwa da wata wahalhalu da za ka haɗu da su a wannan fili na yaƙi da rauninnuka na takobi da za a yi ta maka. Muhtasibun sannan kuma kana mai neman lada a wajen Allah kan wannan gwabzawa da ka fita. Muƙubilun sannan kuma kana mai fuskantar abokanan adawa, gairu mudubirin ba kana mai ja da baya da gudu ba. to za a gafarta maka kusakuranka sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai fakulta shikenan bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaya mishi haka sai manzo Allah ya sake ce mishi a wani me kace kai fa kulta kaka kace dazu qala yace ara'aita in qutiltu fi sabilillah yace nace ka bani labari idan aka kashe ni a filin yaki na ɗaukaka addinin Allah na fita yaki cikin ɗaukaka addinin Allah a can na mutu atukaffaru anni khataaya tambayar da nake shin za a kankare mun kusakurai na wanda na aikata a duniya faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am mazala ce tabbas za a kankare maka kusakuranka matuƙar wa anta sabirun ke kana mai ɗaukan haƙuri akan dukkan abin da za ka haɗu da shi na ƙalubale a filin wannan yaƙi mutasibun sannan kuma kana mai neman lada a wajen Allah ba dan riya ba kai ko dan ka nuna wa mutane cewa kai jarumi ne ko dan ka kare kabilarka da sauransu mukubilin sannan kuma kana mai fuskantar abokanan adawa jarumi ne kai ka fita ba gudu ba ja da baya ghairu mudbirin ba kana mai basu baya ba ba kana mai gudu ba amma illar dai abinda ba za a gafarta maka ba shine bashi in dai ka ji bashi na mutane to ba za a gafarta maka ba sai ka biya su fa inna jibrila qala li zalika yace malaika jibril ya gaya mun haka bayan na baka fatawar wacce malaika jibril ya ce ayi istithna'in addai banda bashi bashi in dai ka ci bashi na mutum to shine kai kokari ka biya shi amma idan ka koma ga Allah duk laifuffukan ka za a yafe maka amma banda sauran banda bashi eh mai bashi a gobe kiyama sai an zo Allah ta'ala ya bashi wani aiki mai girma ko ya bashi wata rahamarsa ya ce kayan rai ce iya rai ce to shikenan ku je ku a sallami shi wannan mai bashi amma dai in dai akwai bashi to sai ka biya shi ko kuma Allah ta'ala ya biya shi daga cikin rahamarsa wani hadisi muslim ya rawaito shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه وخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم
sai kuma hadisi na gaba wa an abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga amirul mu'minina fil hadith shine abdurrahman ibn sakhar Allah ta'ala ya kare yadda da shi abu huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, A tadruna malmuflis, shin kun san kowane ne ake cewa almuflis talaka, kun san kowane ne matsiyaci? Ƙalu almuflis fi na malla dirhama lahu wala mata'a. Suka ce, Ai, almuflis, idan aka ce almuflis shi ne wanda da mawadaci ne. Kawai sai ɓarayi da dare suka shiga gidan ya suka washe mashi kayan shi. suka kwashe kayan duka ya waye gari an mai wasu shine almuflis daga ce ai almuflisu fi na malla dirhama lahu wala mata'a wato muflisi matsiyaci a cikin mu shine wanda baya da dirhami kuma baya da kadara baya da kuɗi gari kuma baya da kadarar da za ta koma kuɗi wannan shine muflisi faƙala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ai wannan muflisin ƙarami ne akwai babban ya ce innal muflisa min ummati haƙiƙa wanda za a yi wa waso daga cikin al'ummata shine manya a ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat wanda zai zo shi ranar tashin alƙiyama zai zo shi bi salatin da sallah gashi yayi sallah ta farilla yayi sallah ta nafila wa siyamin zai zo shi da ibadar azumi yayi azumi na farilla yayi azumi na nafila wa zakatin zai zo shi da zakka idan Allah ya hore mishi a wannan duniyar ya fitar da zakka ta wajibi da kuma zakka ta nafila wa ya ce ƙarshe ta mahaza amma za a same shi zai zo shi haƙiƙa ya zaji wancan ya zaji wannan wa ƙazafa haza ya wa wannan ƙazafin zina ya ce wani ɗan luwaɗi ne ya ce wani mutumin banza ne ya ce wani kurto ne ya ce wani ɓarawo ne shi kuma duka ba haka ba ne wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan ya je shi ya damfari wancan ya je shi ya kwashi dukiyar wancan ya je ya amshi dukiyar wancan bashi amma kuma yake mai da mishi yayi kaza yayi kaza duka ya amshi dukiya ta mutane wa daraba hada wa safaka dama hada ya zubar da jinin wancan wancan yana ɗaya daga shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka sa hannu cikin zubar da jininsa yamma ta hanyar ba shi guba ko ta hanyar aje a aika mai barayi su kashe shi da sauransu wa daraba haza sannan kuma ya dankari wancan saboda dama mai ƙari ne ya yi ta baiwa wancan kashi ya ba wancan ya ba wancan yana a gobe kiyama kowa zai zama shi daga cikinsu shi wancan wanda aka zage shi ya ce Allah tambaye shi me yasa ya zage ni me na mishi ya zage ni bin bar mai ba bin zubar mai ba bin taba shi ba kawai sai zage nake ji yana ta kunduma mu ni kuma na kyale shi to dama irin wannan ranar nake so ta zo ta shi kuma wancan ya ce Allah tambaye shi me yasa ya ce mun ni barawo ne ya ganni na yi sata ne idi kamu wannan sata ya mun kazafin cewa ni barawo ne wancan shi ma ya ce ya Allah tambaye shi dukiyata da ya amsa ni na bashi na yarda na doka na bashi ko ku a'a kwace ne ya mun shi ma wancan ya ce Allah tambaye shi ya aka yi zubar da jini na sai ganin saboda Allah ta'ala shi hukunci zai mai adalci fa yuda hada min hasanati wancan wannan sai a doka a bashi daga kyawawan ayyukan shi a ce kai da ya zage ka yanzu me kake so ce to Allah ne yanzu kayana sun ɗanyi ƙasa babban abin da nake so shine a ɗauki sallar shi ta wata uku a bani ce leƙa to ka zazzaɓa ya ɗauka a bashi wa haza mina sanati shi ma wancan a ɗauka a bashi daga kyawawan ayyukan shi ce kai kuwa ce ni azumin nan ya Allah da yake wanda kace illa sawmu fa innahu li wa ana ajizibi a bani ko na shekara biyar ma ni na haƙura fa'in fani ya ta hassanatuhu ƙabla an ya ƙudiya ma alaihi idan kyawawan ayyukan nashi sallah da azumin da zakaɗin suka ƙare kafin ya biya bashin da yake kan shi saboda an tafi da kaya to ukhidha min khadayahum sai a amso daga wajen kusakuransu daga wajen su kuma za a koma a ce kai akwai wani laifi da yake damun ka yace eh wannan business din nan da muka yi ta bangaren abin da ya shafi shigowa da kwaya ai ta yadda aka batar da mutanen nan da yawa ta dalilin wannan ya fita da mu hankali sai to dauko aka alaramma kawo a dora alaramma shi faduri hata alaihi sai a zuba akan shi sun maɗuri a finar da ƙarshe kuma a watsa shi cikin wuta wani hadisi al-imam muslim ya rawaito shi wa an ummi salama da radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala inna ma ana basharun وإن وإنكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ولعل بعضكم أن يكون ألحنا بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق بحق أخيه فإنما أقضع له قطعة من النار متفق عليه ألحن أي أعلم أعلم نعم hadisi na gaba an ummi salamata radiyallahu anha wannan hadisi an jiyo shi daga wajen nana ummu salama iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta ummu salama ta ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma ana basharun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce sani dai kaɗai ni bil adama ne ɗan adam ne mutum ne wa innakum takhtasimuna ilayya haƙiƙa ku kuna yin husuma zuwa gare ni kuna kawa rigima ku zo ku in zamanto alƙalinku wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce watakila shashe daga cikin ku ya zamanto yafi iya bayani yafi iya bayanin zuba hujjar shi daga shashi ya zamanto wani yafi iya wani bayani na ga cewa wani dan birnin ko ba shi bane mai gaskiya in ya shirya muka zancen sai ka ce shine mai gaskiya to manzo Allah ce fa aqdiya lahu bi nahwi ma asma'u sai in yi hukunci akan cewa wannan wanda yayi bayani dalla dalla baya karkarwa hankalin shi a kwance yayi bayani tiryan tiryan sai in yi hukunci akan cewa wannan haƙin nashi ne kwata muka cin yanda naji daga bakin shi saboda shi wancan an ce yayi bayani ya fara yana karkarwa kuma yana kuka zala ce faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi dukkan wanda na mai hukunci na ɗauki haƙƙin ɗan uwan shi na bashi to ya sani fa ba anan ba ta kare fa inna ma aqda'u lahu qit'atan minan nar sani dai kadai na balgaza mai wani yanki ne na wuta idan yana so ya amsa idan kuma yana so ya aji duk wanda na mai hukunci na ɗauki haƙƙin ɗan uwan shi na bashi to kare ya tunanin cewa fa ya sha anan ya ce ai manzo Allah ne ya ɗauka ya bani a'a in dai ba nashi bane haƙƙin ya amsa saboda ni ban san gaibu ba to ya san da cewa wuta ce na bashi a gobe kiyama kuma sai ya zo da shi wannan hadisi muttafaqun alaihi alhana ai a'lama wato shine mafi sani alhana bi hujjatihi shine yafi sanin yanda zai koro hujjarsa min ba'din daga sashi wani ya fi wani yanda zai zubo da hujjar shi yanda zaka gamsu da ita wani in yana da gaskiyar ma in yana maka bayani za ga cewa kamar baya da gaskiya amma wani shi kuma in ba shi da gaskiyar ma in ya shirya zance saboda udiya jadalan an ba shi fasaha da iya zance to sai ga cewa kawai kamar shine mai gaskiya shi kuma ba shi bane mai gaskiya na'am وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري hadisi na gaba an ibn umar radiyallahu anhuma wannan hadisi an jiyo shi daga abdullahi dan umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa umar dan khattab abdullahi dan umar ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce lan ya zalal mu'minu fi fusahatin min dinihi mumini ba zai gushe ba cikin yalwa daga addininsa hankalin shi a kwance ba buƙatar hankalin shi ya tashi ba wata takura mai da aka yi malam yusuf daman haramun matukar bai jibinci ba zubar da jini wanda yake na haram wato matukar bai kashe rai ba ba tare da haƙi ba yana kashewa rai ba tare da haƙi ba to hankalin shi ya tashi ba shi da wata yalwa wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi وأنا خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حم- حمزة رضي الله عنه وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري wa ana khawlata binti amir al-ansariya hadisi daga nana khawla diyal amir al-ansariya mutumniyar madina wa hiya imra'atu hamzata wato matar hamza ce faffan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi sayyidu shuhada wa ana ha ita ma yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta قالت نانا خولة تتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتي ناجي مأيكين الله صلى الله عليه وسلم دا كننا ينا تيوا إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق wato haƙiƙa waɗansu mutane wa ya takhawwaduna fi malillahi suna ta tasarrufi cikin dukiya ta Allah cikin dukiyar da Allah ta'ala ya damƙa wa musulmai ita dukiyar musulmai suna ta kutsawa suna ta tasarrufi a cikin tafi ta fantamawa a ciki bi ghairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba kawai suna yi ne saboda ba wanda zai musu magana su ne masu mulki lalace to su sani falahumun naru yawmal qiyama gidan wuta tasu ci ranar tashin alkiyama wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi Mm, wannan shine karshen wannan go وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك